وثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يدفعها عشرون يعرفها الكساب أجمعون فهذه الثلاثة الأصول إن كثر الفروع تعول وتبلغ الستة إحدى العشرة في سورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها بالأثر العول إفرادا إلى سوء أشر والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان وثلث من ثلاثة يكون وربع من أربعة مسنون وثمن إن كان فمن ثمانية فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل الأول عليها فعلمي ثم اسلك التصحيح فيها وقسمي وإن يكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح فعاد كلا سامه من أصله من أصلها مكملا أو عائلا من أولها to
والثمن yawa muna magana akan al'usulu ko mutum ya zamo ya san usulu a cikin usulu guda bakwai mutum ya san wa'inda ake wa aulu da kuma wa'inda ba sa karɓar aulu muka ce guda uku ne ko akwai shida tana karɓar aulu akwai sha biyu tana karɓar aulu sannan 24 yawwa sai kuma biyu da uku da hudu da takwas su kuma ba sa karɓar aulu to ya yi fara bayani akan wayanda su suke karɓar aulu wasu munu in dumma ilaihi sudusu fa asluhu sadiqu fihi alhadsu idan aka hadu idan sumuni ya hadu da sudusi sumuni shine maftan nawa ne takwas ko yawa mutum ne yake nema a raba dukiya takwas a bashi daya sai kuma sudusi wanda shi yake mafitan nawa ne shida ko ga ga shida ga takwas to in ana so a gane yacce ake raban an fahimta ko? to nisfin su za a kalla nawa ne nisfin takwas daya nawa ne nisfin shida sai a bigi uku cikin hudu ko kuma takwas cikin nisfin shida an fahimta? an gane? na so abu an kula nisfin su za a kalla nisfin hudu nisfin takwas nawa? hudu ko? nisfin shida fa? to ka kalli takwas sai ka ɗauko ta ka bige ta cikin nisfin shida uku ki takwas so uku nawa ke shirin da hudu ko? to a je wannan ta bigi takwas so uku ko? to ɗauko ita kuma shidan ka bige ta cikin nisufin takwas Ishirin da hudu ko? wake shi ne aika an bayyanta ko? matsalar kenan sai ta kai ishirin da hudu. an bayyanta? na amma yace za ka yi ka gane nisfinsu za ka kalla da sun yi tawafiki to ka bigi adadin ɗaya a cikin nisfin ɗaya an gane ko? yauwa wannan shi ne hanya mafi sauki an fahimta? shi za a ce fa'asluhu fa'asluhu asadiku fihi alhadasu ai asalin wannan mas'alar ko kuma alhadasu hange a cikin asali na wannan matsala na gaskiya a cikinsa wata kankama ya ce alhadisu sadiku fihi an fahimta ko hange na gaskiya a cikin wannan matsalar a asalinta me baitin gaba na'am arba'atu yatba'u har 20 sai ta kai nawa an samu hudu da 20 take binta shine 20 na hudu kenan
ya'rifu al-hisabu ajma'una to duk masu wanda suke masu lissafi na ilimin gado sun san wannan matsalar haka an fahimta ko sun santa a haka to yanzu ina misali mutum ne ya mutu sai ya baɗa an fahimta ko da kuma mata an bar uwa miji ne ya mutu uba ya mutu kenan ko sai ya bar matarsa guda ɗaya ya bar uwarsa ya bar ɗansa mutum nawa kenan mutum uku to a rubuta a duba za a fitar mana da gadin ne ita uwa bai take nema
sumuni
Uwa na.
sumuni Lala surusi.
uwa Eh mana.
okay Surusi.
a fahimta ko? Yau. ita kuma mace fa sumuni Sumuni da ke nan.
sama ne take nema ko? shi kuma ɗa menene anan asibiti ne
yau to yanzu ya za a raba ta kenan a raba mana 24 Mm.
mata tana da uku uwa tana da hudu ɗaya na da sha bakwai kalas an gane? eh a ba zai ne na yaran ai daman ɗan asiki ne ko amma ya aka aka gane cewa uwa za ta samu kaza mace za ta samu kaza a yi nuna mana mu
uwa tana da ɗaya bisa shida saboda akwai ɗa da aka bari to da aka shiga ɗaya um, shida zai shiga cikin ashirin da hudu so hudu ɗaya ke
sannan ita mata tana da kaso takwas saboda shi ma akwai ɗa ɗaya bisa takwas to idan aka shigar da eh, ashirin da hudu a raba jiya takwas za a samu uku ya rage idan aka hada ya guda bakwai ragowan sai a ce ashirin da hudu a cire bakwai a ciki ya rage sha bakwai da wanda ake da an gane? harka ce dai ta lissafi a sai an da ya koma ɗaki na ga ai daman shi 24 shine ƙarshe ko?
Na.
za a iya raba kuma kasa daga na'am za a iya rawa dukkan kasa da su nawa ne ƙasa da rabu
za a ba su za a iya musu shari
za a iya raba ta da ba mai ta shari amma an karba ta sha biyu kuma ai matsalar asalinta daga 24 ce kwarai da wasu an fahimta ko daga ma- ai wata kan yadda yake ake gane fa za a yi rabon ya kai 24 a kula sumuni da na- nawa Surusi ne yaro.
suka haɗu sai sai shi ma za a iya raba shi an fahimta ko Na.
inda ba haka bane ba to abin zai canja muje ya ya'rifu hal husab duk masu lissafi masu ilimin gado sun san wannan mas'alar ajma'una baki daya Na.
sun santa a haka Fa hadhihi thalathatul usulu.
in kasurat furu'uha ta'ulu wayannan sune asalai guda uku da aulu yake shigo musu shine ake yin ƙari a ciki an fahimta ko guda uku a cikin bakwai fa hadhihi thala fa hadhihi thalathatul usul in kasurat furu'uha ta'ulu idan magada suka yi yawa tun farko aka raba dukiya shida an fahimta ko to za a iya aulu da daya ta zama nawa idan ya zamanto har yanzu wani bai samu ba za a yi aulu da nawa biyu an fahimta ko maimakon kenan bakwai yanzu za ta zama nawa Mm, hatta kai goma shine ƙarshen aulun da ake yi wa shida ana yi mata aulu ne so hudu ko da ya mata da ɗaya ta zama bakwai ko da biyu ta zama takwas ko da uku ta zama tara ko da hudu ta zama goma haka kuma ita mujeri Na.
a in ka surat furu'uha idan ya zamanto rassan mas'alar yayyawa ta ulu to sai a yi aulu a ciki Fa tablughu sittata iqdal ashara.
to yanzu zai zo ya maka bayani ne baki daya da duk mun dan koro bayani ne zai kawo bayanin a daki daki fa tablughu sittatu aqdul ashara duk raban da ya zamanto an raba shi shida tun farko shida ba ana yi mata aulu ba an ce to ƙarshen aulun da za a yi mata a ciki ya kai nawa goma goma masala idan aka raba dukiya shida tun farko sai wani magaji bai ka- bai samu ba to ina misali a kai ta bakwai an fahimta ko bari mu ɗauki misali kowanne ɗaya ɗaya ciki masalan yanzu a ce mace ce ta mutu sai ta bar mijinta ta bar ɗan uwa shakikiya guda ɗaya an fahimta ko sai ta bar ‘yar uwa la'abbiya guda ɗaya an gane ko? ‘yar uwa la'abbiya mai take nema?
sulusi eh?
sulusi
la'abbiya ba
sulusi sidisi ko? mai mafitar sidisi shida ko? ‘yar uwa shakikiya mai take nema? nisfi ko? mai mafitarsa biyu biyu ko? miji kuma fa? shi ma nisfi ko to tun farko sai a raba dukiya shida an gane ko a ba ni miji nawa nawa ne nisfin shida uku shaƙiƙiya fa uku ne
dukiya ta kare ko to za a yi wa yar uwa da abiya aulin ɗaya
Sai a raba bakwai.
an fahimta ko
Kara bakwai a kara sallan bari.
an fahimta ko ana misalin farko ke yacce za a yi aulin shida ta koma bakwai wannan mutum ya koma zai ta fitar da su da yawa insha Allah. To ina misalin kuma daga bakwai eh, daga a mai da ita takwas kuma maimakon a ƙara ɗaya a sai a ƙara biyu shi ma dai har ilau mace ce ta mutu sai ta ban mijinta an fahimta ko da shaƙiƙiya kuma guda ɗaya da lu'ummai biyu an gane miji mace ce ta mutu ta ban mijinta
Ana da shi biya.
da shaƙiƙiya kuma ɗaya da lu'ummai biyu su ne wanda sun haɗa u- uwa kawai miji me yake nema yar uwa shaƙiƙiya me take nema yan uwa lu'ummai tunda sun kai biyu me suke nema sulusi
an fahimta ko su sulsun su ba so suke a raba uku ba a ba su ɗaya fahimta ko kenan shi ma za a raba shi da hayyau nawa ne sulus a nisfin shida uku
to sai a ba miji nawa ne nisfin shidan da har ila uku ko sai a ba shaƙiƙiya to nawa ne sulusin shida ko biyu biyu ko to za a yi wa 'yan uwa da amma auli da aulin biyu a koma ta Yau, na amma zai na da aure biya.
an fahimta to in za ta koma tara kuma fa a tsayar kai za ka wani za a mai da ita tara kuma shi dama ai mun yi shi a baya ko mun yi shi a baya ko jiya ai mun faɗi wannan shi na'am a dama ai kawo masa magada za a yi iyakar ga magada waɗannan su za su yi gado la haula wala quwwata in ka san abun ka sani in baka sani ba. za a zo a kawo maka gashi kamar imtihani ne ai in ka shiga ɗakin jaraba ba ka mata kaddara ai ba kawai ka ciki ko to ka zo za ka raba mutane gado ko za su baka adadin magada ne nasu ba ruwansu da sumuni tusu'i duk kai ka san wannan nawa wani zai samu ko suke nema ka ba raba musu dukiya asali daman sai ka san magadan da kuma sai ka san me shi ma- wanda ya mutu ya bari an bayyana ko ga magada adalinsu ga shi shi kuma ya bin miliyan 100 to ya za a yi an bayyana ko Mm. to mu je a to sai tara ta kai tara shi ma har ilau dai mace ce ta mutu ta ban mijinta ta bar uwa an fahimta ku ta bar kaka ta bar shaƙiƙiya mutum nawa kenan hudu ko miji yana neman me nisfi ko biyu kenan gidan biyu kaka kuma yana neman me sudisi ko gidan shida
uwa ga uwa uwa me take nema
uwa tana neman sulusi yawwa an gane ko yawwa tana neman sulus tunda ai shakikiyar nawa ce ɗaya ce ko Hmm. to ita kuma shakikiyar me take nema nisbi take nema an fahimta ko to yanzu ya zami kenan ga dai gidan shida ga gidan kuma biyu da haka kenan in mun raba shi da tun farko za mu ba miji nawa
uku
za mu ba ah, shakikiya kuma fa shari'a uku uku dukiya ta ƙare ko kaka me ke ma kaga ɗaya ke nema ko za mu yi masa auren ɗaya uwa kuma me take nema kaga shidan an ƙara uku nawa kenan kaga an mata aure ta zama tare to kuma in za ta kai goma fa
da ya goma yadda sai a sai an cire wasu daga cikin
kawo ne kana so sai ya kori wani akwai wanda ba a korarsa a gado diyar ci za a yi baka yi zaka kore shi ba kamar mas'ala min bariya da za mu zo nan gaba duk yadda za a yi ba za ka kori mutum ba ko wanda suna koruwa amma akwai wanda ba sa koruwa kwata-kwata in ta kai goma kuma fa har ilau dai a ce mace ta mutu ta bar mijinta ta bar yar uwa a shakikiya daya ta bar yar uwa lu'ummai guda biyu ka gane dai mas'alar taka ta daki an balla abiya daya da kuma uwa su nawa ne kenan ga miji ga shakikiya shakikiya ko shakikai yawwa shakikiyar da ya ce Iya, ilimin mai biyu.
lu'ummai biyu gawa kuma uwa gawa Ya miji.
in ya karo da kuwa Ya miji da uwa, na ilimin mai biyu.
na Da sai iya guda ɗaya.
to ainihin ka tsaya kai Eh, akwai la'abiya guda ɗaya Mm. miji me yake nema nisfi gidan shida ko uwa me take nema
sulusi uwa ta taɓa cin nisfi a rabu
miji is- uwa uwa tana neman sulusi so sulusi wasu lisi ko gidan shida ko tunda akwai yan uwa har sai mu raba ita ma dukiya shida a ba miji nawa a ba shi kikiya nawa
uku za ba yawwa da miji shi iya ce.
shaki ya yi ɗaya ce nawa za ta karba nisbi nisfi za ta karba shaki ɗayan sun kai bici ne suka karbar sulusani amma ita kaɗai ce nawa za ta karba su kuma lu'ummai guda biyu me suke nema sulusi ko to dukiya ta ƙare ga kuma magana an gane mun ba miji mun ba shi iya uku uku ko yanzu kuma ga mutum nawa gaba biyu ne ko uku Har- har- har- har- ga al'abiya na da- ga uwa ga kuma lu'ummai lu'ummai me suke nema nawa ne eh? sulusi ko nawa ne sulusi a cikin shida eh? sulusin shida ya yi mashi nawa ne a yi wadda da ke so ya faɗa yau ba an fahimta ko biyu ne kenan za mu fito musu da biyu ko la'abiya me take nema
da iya.
sulusi ko Hankali ya ne.
sulusi Na, la'abiya me take nema ana neman su isi.
nawa ne sulusi shida sewa
Sai da uwa uwa me take nema nawa ne sulusi kaga ga hudu kenan ko shida ga hudu nawa
goma a ƙarshen kenan abin da za a yi aulin da za a yi wa shida ke ta zo a cikin wayannan maratibin guda hudu waje
masalan kaular masalan an yi shi kudin karuwa za su yi eh kudin ne za a lissafa su eh za a mai da su a lissafa su samar da su goma eh ƙara su za a yi ai shi ne ƙarin lamba an ƙara lamba ba dole kuɗi su fito ba muje a fi a fi fi suratin a cikin wajen bai aiki misali idan an mutu an bar ah, ruwa an bar kaka an nada an bar miji an bar yarwa shi mutuwa to idan a ce abu guda ashirin ne kamar dubu ashirin misali za a raba musu idan an zo wajen karin bayan dukiya ta kare to kudin ya kara ya za a yi kuka kudin za a yi su zama su din ne za a kuma buga ai da ba ya za a je a nemo su an fahimta ko yawa su din kuɗin ai za a kuma bugawa idan an raba misali in an raba in an raba shi ne sai a raba shi dama ai da aka ce an raba ta farko ba kowa an bashi a hannunsa bane an raba su basu rabu wata waya za a kuma yi musu an fahimta ko wanda dan da yadda ka shiga harkar masu ai ana yi ko harkar su LCM din nan da su waye shi da za ka gani su S da waye da ne yau akwai harkar harkar ce ta masu mu sai dai mu ce badbadun da su a nan
a nan kamar yadda wannan misalin da aka yi aure da shida ya kuma tara da yanzu dama ab- ab- daga baya mun ce ah, da farko mun ce uwa nan miji bi- miji Ah.
yana da kaso uku uwa tana da kaso biyu kaka yana da kaso daya sai shi kike tana kaso uku da yanzu misali idan muka kamar asalin dukiyar tara yanzu kowanne za a buga mishi ya za a fito da sauran duk- dukiyar ko da dukiyar ko ne ba za a fito da kuɗinsa ba Eh, shi ya kenan da masalan ban gane ne yanzu misali a ba ba ukun kawai za a fito da ita daga cikin shida sosai
za a ba asalin abin da aka buga yau yawwa abin yana nan amma ukun za a fito da ita daga asalin shida
Allah ya gane da masalan yanzu ba an riga an gaba raba dukiya ba an ba miji an ba shi kikiya an ba wa an ba kaka dawa dawa yin magana akwai akwai miji na uwa na akwai kaka akwai shi to sai aka raba dukiyar nan aka raba shi da na a uwa ta samu um, miji ya samu uku na uwa ta samu biyu mm.
kaka ya samu daya sai shi ne ya samu uku yawwa ita aula za a yi mata a cikin nisfi ga wai za a fito mata da nisfin ta cikin shida dukiya diya ta za a yi ita za a a ciki za a fito da gudan guda uku lissafi ne da irin nawa shi ga wani matsalan ce
abin tambaya
matsalan za a yi awalin guda ko matsalan asalin dokin araba da ake gane sai kuma zan zo ana cewa ya awalin guda idan an tashi an mai da ita goma an zo za a ɗauka shi miji da yake da miji da yake da miski miski za a ba shi uku ne ke ukunsa za a kuma za a fara ba shi da sun zai rawan da aka yi.
ya shi wancan kawai aka fito da shi dukiyarsa amma asali kowa zai samu nasa na'am shi miji ne da su ya bar ruwa Na- ya bar ƴaƴa guda hudu maza na'am ya bar mata guda hudu sannan ya bar ya bar mata shi na'am abin da ya bari kuma miliyan sha biyu na'am shi ne ake tambaya
ya ba miliyan sha biyu eh ya bar ga ruwa.
miji Ma- ma- mahaifiyar shi tana nan, Na.
baban shi na nan, na'am sannan ƴaƴa guda hudu to a maza rubuta a rubuta za a rubuta gashi na'am magana kawai za ka lissafo nan ah, mata uwa na'am
sai ƴaƴa guda uku shi ne.
maza wani kuma- iri ne maza na'am sai mata guda uku
maza maza dan tsatso ƴaƴan tsatso duka ƴaƴan shi na suke kwarai kuwa ta sai mata maza
maza hudu mata uku na'am ga uwa eh gawa ga ɗa ga uwa ga uba na'am ga ƴaƴa maza guda uku na'am ga mata Na'am.
guda uku na'am sannan ga mata shi ga matarsa to yanzu ita dai mata me take nema abuwa tana da tana neman sumuni ya mata za ta ci sulusi ga maza zara zara har guda mutum ne da ha yan kuwa takwas kenan ko ga kuma uwa wa tana neman me wata ne masu za a raba dukiya sha biyu
yanda su yanda ake yi a raba dukiya kawai sha biyu masal na
a cikin nawa ne nawa ne sulusin sha biyu biyu
sudusi biyu ta biyu sudusi biyu
sudusi na sha biyu biyu ne ko wa za a ba ke wa kowa za a ba
wa ɗaya ke an fitar da
nawa ne sumuni na sha biyu tumuni na sha biyu Mm, tumunin sha biyu
ɗaya da rabi
eh ɗaya da rabi ne
fitar ɗaya da rabi nawa muka raba dukiya ne
sha biyu 24 za a raba an fahimta ko sai na ɗauka kamar rubu'i da sumuni ka ce 24 za a raba ta. an fahimta ko 24 za a raba ta an fahimta yawwa to sai a fito mana da sumuni na 24 nawa ne sumunin 24 uku ko to shike sumuni na 24 nawa ne za a ba mata guda uku
na'am
sai uwa a fito mata da sudusinta nawa ne hudu
Eh?
hudu kuwa Eh, hudu hudu hudu ko to a bata an dau bakwai ko saura nawa sha sha biyar sha bakwai sha bakwai sai a ba maza daman su asibiti suke ko Ah?
mata
Ah, mata ce kawai
mata da uwa sai yaya mata da mata su ne ko su ne ko sai ka raba dukiyar baki ɗayan rawa wani dukiyar
wacce saura kawai
miliyan sha biyu Miliyan sha ka biyu.
koma ɗaki ka raba su inda babu zuwa nan ji ga wanda ya gashi ne shi ne kaje sai ka ga yaya ne za ka raba su na'am
na wata alhaqul lati tali hadhil athar fil awli ifradan ila sab'i ashar na'am wata alhaƙun lati taliha wacce ce kuma take bin shida a aulu sha biyu sha biyu ko to allati taliha bil athar kamar yace aka rawaito fil auli game da cewa ay auli ifradan ila to sab'a ita ita ce sha biyu ita kuma ana yi mata aulu ne ifradan shine mara mara ko dai ayi mata aulu da daya ko da uku ko da biyar sha biyu ko dai ta kai sha uku ko ta kai sha biyar ko kuma ta kai sha bakwai haka ne ko an bai shine abin da yake faɗa ila sab'ati ashar
wal adadu thalithu ya ake mata aulu ta kai sha uku ɗaya kenan ko to yanzu ina misali masalan miji ya mutu ya bar matarsa an bayyanta ko miji ya mutu ya bar matarsa har da misalan ɗaya-ɗaya za a riga gawa ba abin da yawa kuma shi ne su masu masu gado da yawa su ake bari da karshe ko masu gado kana ake fara sallama a'a yawwa wannan tambayar ta ta yi kyau na
idan hadda mai farilla shi ake fara sallama an fahimta ko yanzu ba ka kawo matsala ba da mata da uwa da uwa da ya'ya da yaya da mata uwa da me take yin gado kaka da me yake gado kalas kenan su za mu sallama kawai wanda yake gado da asibiti shi daman jira yake yi me aka faɗa a cikin tasibi farkon baitin tasibi farkon baitin ne za a babin tasibi
sai an duba eh hauka anna shara fi tasibi menene Sarallah. Na'am. Ifradan ila sabi ashar ana yi mata mara har ta kai nawa? Sha uku. Farko mu- miji ne ya mutu ya bar matarsa. Ɗaya kenan. Sai ya bar shaƙiƙai guda biyu. Sai ya bar lu'ummiya kuma. An fahimta ku? A matarsa ya take nema.
rubu'i
mafitar hudu ko a kasa dukiya hudu a bata daya shakikai kuma me suke nema su bisani gidan uku ko kasa dukiya a basu biyu da ummiya fa mafitar shida haka ne ko To yanzu ya zami kenan wajen rabon ga shida ga hudu ga kuma nawa sha biyu za mu raba amma ya zami mu raban maganar sha biyu za mu raba yanzu muna da sha biyu eh, hudu zai iya shiga sha biyu uku zai shiga sha biyu shida ma zai iya shiga sha biyu uku da hudu kawai za ka kalla uku so hudu nawa sha biyu sha biyu
a gani uku so hudu ko hudu so uku sha biyu
a gani nawa za mu ba mata
uku ƙara uku rubu'i Na'am, okay.
nawa kenan ƙara uku uku ko Mm.
uku ko Na'am.
To a bata uku nawa ne mata suke nema su biyu shakikai sulusani ko nawa ne sulusani
takwas za su samu takwas ko Na'am.
yawo a ba su ke ga sulusani takwas ga kuma uku nawa kenan sha daya sha da
sewa da ummiya nawa take nema nawa ne za dai fito daga nan nata biyu biyu to ha?
to ba ba ai saura nawa kenan kuma ɗaya rage ko za a yi mata auren nawa a ga mai da auren ɗayan bani sai kowa wata ne an fahimta ko to bismillah
Na'am.
sauran misalan aka mana da yace za a yi auren bako biyar da kuma ta koma bakwai a samun kenan yanzu mun yi daya sha biyu aulen ta ai uku ake ko Yawwa, daya mun yi sai a kawo mana sauran ba shi da wahala shari auren ta zanki uku na yi masa auren shari a'a za za ya ƙara ɗaya za ya ƙara biyu za ya ƙara ya abin da ya ƙara a iya ƙara daya za a iya ƙara uku za a iya ƙara biyar wutiri ake ƙara shari kuma sau uku ake an gane ko yawa ko dai a yi ɗaya in ɗayan bai ba sai a ce a to a ɗau uku sha biyu an ƙara mata uku ta koma na sha biyar ko in shi ma bai ba sai a ce to ba shi za a ɗauka ba a ɗau biyar sha biyu an ƙara biyar na ya kan abin da ta ila saba a ce ashar ƙarfe nawa ne ko mu tsaya na ko na? o to kasani da duba lokaci zira to mu je ƙarfe nawa ne Na'am. Wal adadu thalithu qad ya'ulu.
Aha. bi thumnihi fa amal bima aku to bari mu ƙara baiti ɗaya wal adadu thalithu kaga adadi na uku din shine nawa
Shine ashirin da 24 ko mun yi magana akan shida mun yi magana akan saura adadi na uku shine 24 wal adadu thalithu kad yaqulu bi thumnihi shi adadi na uku shine 24 ana masa aulu da thumninsa nawa ne thumnin 24 uku
a lissafa haka ne uku ne ko to in 24 aka kara mata uku ta koma nawa ashirin da bakwai daman ƙarshen da ake kaiwa kenan ko Na'am.
Da- an fahimta yawa kenan ashe ana mata aulu da Sumunin.
sumuninta nawa ne sumuninta uku kenan ƙarshen abin da ake yi. kuma daman so ɗaya ake yi. shida ana yi mata aulu da me
Shida na wani abu daya.
sulusaninta da sulusaninta an fahimta ko ana mata aulu da ƙarshen yacce ake yi kenan ko dai ɗaya ko biyu ko uku ko hudu iya inda za a tsaya kenan nawa ne su lisanin shida hudu ko an bayyanta ko sha biyu kuma ana mata aure da biyu ana wa aure da ɗaya ana wa aure da
rubayin ta rubayin ta ake
wal adadu salisu kad ya'ulu bi thumnihi fa amal bima aqulu ka gani yace kai kokari kai aiki da abinda na faɗa maka asalin wannan matsalar ita ce wacce ba ta faru ba a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba ta faru a zamanin sayyidina Abubakar ba ko sayyidina Umar ko sayyidina Usman ta faru ne a zamanin sayyidina Ali yana kan mimbari ranar juma'a yana kutuba ita ce za ka ji suna ce mata mimbariya an bayyanta ko matsala mimbariya saboda kasan daman shi an ce babul ilmi ne ko ana madinatul ilmi wa aliyun babu yana tsaka da hutuba alhamdulillahi alladhi yahkumu bil adli qat'a an fahimta ko wa yujazi bi kulli nafsin bima tas'a a haka ya rigi ya fara yin ta sajja in uku yi kawai to ya faɗi na ukun kawai sai wani ya shigo da kala alai rajulun ka kala ya amir al-mumini rajulun mata wata raka bintaini wa abawaini wa zaujatu kawai abin da ya ce rajulun mata wa taraka abawaini kaga uwa da uba kenan ko wa bintaini mata bi kenan yaya wa zawjatun mace ɗaya ko kawai yana cikin hudubar sai yake cewa fasara sumunu ha tus'a sai ci gaba da hudubar sa ana masa tambayar sai fa sara sumunu a bazancan sai an koma an yi muraja a littafi ba yana hudu ba aka tambaye shi ya ba da amsa amsa mujmala an fahimta ko yawwa shikenan da yake su ma kaga an faɗa wa inda suke sahabbai ne manyan malamai suka je suka fitar ke ga uba ga uwa ga mata ga ƴaƴa guda biyu to yanzu ya za mu raba wannan sai mu kokari mu gani ga mace dai ga 'ya'ya guda biyu mata ga uwa ga uba alamun su kenan ita ce matsala mimbariya ita dai a uwa me take nema sudusi ko uba ma fa sudusi gidan shida ƴaƴa kuma me suke nema sulusani gidan uku ko mata kuma me take nema thumni gidan shida an gane matsalar nan ko duk lokacin da sumuni ya haɗu da sudusi ko za ta koma nawa ko adadin ɗaya za a da buga cikin nisfin ɗaya takwas so uku an fahimta ko ko kuma shida so hudu kai haka yake ko haka haka 24 kenan ko ita mata mai neman tumuni nawa za a bata dama tumunin uku 23 nawa ne 24 nawa ne uku kenan ko to a bata gashi nan sai uwa me take nema nawa ne hudu uba fa shi ma hudu ko kaga ga hudu ga hudu takwas ga uku sha ɗaya ko saura nawa saura nawa a dukiya a dukiyar saura nawa sha uku ko mata me suke nema sulusani Eh? sulusani nawa ne sulusani sha shida ko nawa ne kuma ya rage
sha uku sai mu- a yi musu aulun nan sa'ala su munu ha tus'a alhamdulillah ƙarshen abin da za a ta yi daidai da akdariya na tablugu sab'an ba'da 20 ajma'u ko